insha Allah yau karatunmu zai zama kashi na na biyu na hudu ba ta 128 wannan a wannan bangaren eh, shi ma am- amirul mumin ya ba da labarin wani abin da zai auku ne kamar wancan da yake ya gaya ma ahnaf dangane da bayanan wani mutum wanda ya iya sifata rundunansa da abin da za su yi maganin basa wannan kuma a- a wani ruwaya an ce wa min hani a wani wuri kuma eh, min hufi wasu fil adrak haka na wani ko kuma wani hawa wannan ya nuna kenan wannan ya ce min hafi wasu fil adrak ko da ke su mutane ne suka sa wasu fil adrak shi wancan sahib wanda mutane suka ce sahibin zanj shi amirul mu'minin bai ce sahibin zanj ba wannan ma amirul mu'minin bai ce atrak ba saboda haka su- su- kamar da ke cima ko yansu abubuwan da dama da amir ne ba da labarin za su zo in wasu abubuwa sun faru wasu su fassara su da cewa shine wannan abin da dama amir ne ba da wala Allah ya zama kun ba haka ba ne ya yi wani muga kuma wani abu ya faru muga ya fi ya fi mutabaka da zancen amirul mu'minin ne amma dai almuni ya ba da labarin abin da zai zo nan gaba wannan bangaren eh, wanda duk masu fassara su suka ce ويموء بذلك إلى وصف الأطراف ومنها في وصف الأطراف إنما يتي منه في وصف الأطراف دو حسك هكا هكا بس نسوين سكتي ko min ha a wani nusa kawai daga cikin wannan ya nuna cewa ba ci gaban magana ba ne wani bangare ne shi kuma wala Allah cikin abin da ya gama ahadab ne ko kuma cikin wa'insu magana da ya yi a wani wuri dangane da malahim ya ce ka'an ni a rahun ƙauman ka'an na wuju hahumul majanul mutraka yalbasu na saraka wa dibaj wa ya taƙi bonar khairar itak wa ya kuna hunalika tihiraru katilin hatta yamshil majruhu alal maktub ويكون المفلت أقل من المعصوم to tunda duk masu rubutu duk sun ce w- wani bangare ne na magana wannan ya nuna kenan ba sifan wa'ancan rundunan da yake gaya ma ahnaf ba ne wannan kuma sifan wata runduna ce daban don haka ne ma duk duk masu rubuta najil balaga sai suna cewa fi wasfil atrak ko halurawa wato kenan da ainihin ci gaban magana ne da sai a ce wancan rundunan da yake ba da labari da ce wani amma sai suna cewa wannan kuma wata rundunan ce daban ya ce ka'an ni arahum kamar ina ganin su wato amiru mai na ba da labarin abin da zai zo na abin da shi aka ba shi labari saboda kamar yana kallon su ra'ayar aini ce kamar ina ganin su ƙauman wasu su eh, wasu mutane ne ka annabu johomar majanul mafarraka fuskokinsu kamar ainihin eh, garkoyi wanda suke ɗanfararru majjan jam'i ne na mijin Al- al- mijin mijin shi ne garkuwa an, an kira shi hakanan ne ah, daga- daga- daga jin jin shine shine sutura daga nan ne ma aka sami ake ce ma aljani aljin saboda ba a ganinsa haka nan ne kuma ake ce ma tayi janin duk daga jin daga nan kuma aka samo majinu tayi tayi a cikin uwa ana ce mashi janin saboda ya- ya ya ɓoye a cikin a cikin cikin uwarsa da mahaifa ba a ganinsa majinuni kuma ana saboda ainihin hankalinsa ya rufe ba a ganin ya rufe shi sa ake shaka haka nan ma ake ce ma zuciya jina ana ce ma ma aljanna da muke cewa aljanna ana ce mata haka nan ne saboda ainihin itatuwa duk sun lullube ta za ake ce mata aljanna asalin kalmar kenan duk daga dai sutura ne daga kuma ayin falan ma janna alaihi lailu ba aka waka ba aljanna falan ma janna alaihi lailu ma'ana yayin da dare ya masa duk istatar ma'ana ya lullube to don haka ana kiran ana kiran garkuwa mijin kamar yadda ake ce mashi tur sai na da sunan nake da da larabci garkuwa wannan da sun dai garkuwa wanda mayaka aka rike su kare kansu daga tsara da sukan mashi da harbin kibiya mayaka masu yaƙi da takuba yanzu sai dai ko mutum ya gani a ana ana drama ko ya gani a fim ko kuma zai iya ganin cewa mutane hannu ɗaya da takobi ɗaya da garkuwa mutum yana yana kida takobinsa da dama sai rike garkuwarsa da hagu to su wa'annan fuskokinsu kamar majan majan kuma jam'in mijin ne wato ainihin garkuwoyi ke mutaraka kuma kinaya ne ga ainihin yadda da yawon ainihin mutaraka ne daga ɗarik aka samo shi ainihin yana nufin ɗaukakke ne kamar yadda kasancewa ainihin ɗinki akan yi masa kamar yakan tafi kamar hanya idan aka sami takalmi aka ɗinke gefen za ka ga ya tafi kamar hanya saboda haka ana ce masa aka nan mutsaraka ɗaliban abubuwan da aka haɗa kamar fata aka haɗa wani da wani ana ce mashi mutsaraka an ɗinka wani akan wani wani an ɗamfara wani akan wani wato kenan garkoyi din wanda suke ainihin dunkakku kenan ko kuma wanda suke ɗanfararru wannan kan kamar kamar an yi an yi akan yi garkuwa da kirgi da kirgi na sa to tana yi wa ɗora wani akan wani a ɗinke ƙarfi sosai wato fuskokinsu kamar garkoyi wani allah kinaya ga irin ko za su sa kwalkwali ne ko kwalkwaloli za su sa a fuskar su rufe fuskar tun da an ce fuskoko za su sa garkoyi su rufe fuskokinsu ko wani abu mai kama da haka yalbasu na saraka wal dibaj za su rika sanya alharini da dibaji sarak sarak shi ma ainihin ainihin tsagaggun alharini ne fari ko ma alharin kawai sarak ba sark ba sarak da tariki ko wani ko saraka sarakatu shi ne ainihin sunan ainihin alharini nau'in tufa ne wanda ake samun shi daga daga waɗansu ba'adin tsotsotsi da wasu gizo-gizo kamar yadda gizo-gizo ya karka fitar da wani zare-zare akwai mai akwai wanda yake fidda dibaji akwai wanda ke fitar da ainihin zare wanda aka ɗebo a yi ɗinki da shi ko mutanen muna akwai inda aka samu suka da ruwa mun kisa ce mashi tsamiya yana da tsada haka zare ne wanda ake samu daga gizo-gizo shi ma tafiyar su ɗaya duk sunan shi alhari dibaji kuma shi kuma ana kiran alhari ne hakan amma galiba akan laƙin sunan dibaji a ado adon da ake yi na riga kamar kaftani da aka yi masa wuya a ɗinki a wuya ɗin sunan wannan ɗinkin dibaji ko kamar irin shigen kwaɗo da linzami da aka yi sunan duwannan ɗinki irin wannan ana ce masa dibaji haka ma dai ado irin wanda aka yi a ɗinka ko da a cikin kyalle ne ko da wanda aka mamama ne kamar wani abin da aka sa inda an ɗinka shi ne sunansa dibat amma galiba ko ba da ma ɗinka ba ne sunansa dibat kamar wanda da aka zagaya da shi ina aka ce masa aka rubuta ya bin ya talla shi nan to sunansa dibat ana iya ce masa haka ado ne to amma galiba in ka ji dibat ne alhari ne wannan kaga ya ce ainihin za su rika sa tufafi kenan na di- dibaji mai ado wato ainihin alhari ne mai ado wa ya ta gibonar khairar itak kuma suna ah, ki- kiyaye ainihin dawakai zaɓaɓɓu Eh, ta- ak- akaba ta a- a- at- at- ya atakibuna ta aki- ta- ya atakibuna anan yana nufin suna suna kiyaye suna tsarewa kenan wato suna kiyaye ki- dawakai waɗanda suke ingarmu ita kuma wato kamar daga atik ne wato z- yantattu wato zaɓaɓɓu kenan zaɓaɓɓun dawakai suna kiyaye su don kansu kawai wato za su zo da manyan da- dawakai in- ingarmun dawakai kenan ويكون هنالك استهرار قتل حتى yayin da wasu ɗanin mutanen za su za su yi- zo su yaƙi kenan zai zama akwai istiraru katil akwai eh, tsanantan maka wanda aka karkashe za a karkashe mutane da yawan gaske hatta ya mishil majruhu alal maktu har wanda aka ji ma ciwo ya tafi akan wanda aka shi wato ainihin ta yadda idan an ji mutum ciwo a wajen yaƙi din saboda gawakin da aka zubar da yawa za ta kai mu shi wan- mara- wanda aka ji mu ciwo in zai bar fagen fama din ba hanyar da zai bi sai dai ya bi ta kan gawaki wai kunul muflitu aƙalla minal masu shi kuma wanda ya kuna mukulitu Afuwa. wanda ya tsira kenan zai zama bai kai wanda ainihin aka aka cafke ba wato kenan za a kashe da dama a kama da dama ta yadda ainihin kaɗan ne kenan za su tsira mutulifu yana nufin wanda ya tsira naji masur wanda aka riba ce aka kame shi ke wato aka kuma yakin kaga ma- ma- ma- mafi yawa tsakanin kasassu da wanda aka yi marauni sai kuma kamammu sai wanda suka tsira amma su wanne ne a kalliya wanda suka tsira su makarar sannan kuma za a kame da dama za a kashe da dama waɗanda za a kashe za su fi yawa ke shi ya sama ainihin wanda ainihin ya ya- ya shafa ya ga yana da rai an ji masa ciwo ne sai dai bi ta kawo kan gawawaki to wannan amir ne ya ba da labari ne na wata runduna ita kuma da wal Allah za ta zo ma basara ne in an magana duk wancan an ce basara ne to ko kuma dai wa- wata masiba za ta auka ma al- wannan al'umma waɗansu runduna za su zo. don haka ne ma duk da yawan mutane sai suka tafi a fassaran eh, atarak ne atarak a nan s- ba, ba, ba suna nufin ƙabilan da ake ce matata ko magor duk muna ki ana kiransu da sunan nake irin haka nan. amma in mutum ya tantance a yadda yadda yake al'amari yake yanzu turkawa waɗansu mutane ne daban tatar waɗansu mutane ne daban magor wasu mutane ne daban sai dai duk wani lokaci aka dukkan musu kira guda su su a yasu yasu suna bambance tatar da mongol amma lokacin da su rundunan mayakansu suka zo galiban mongol kawai ke ce ko daular da suka kawo ana ce mata mongol daular mongol to amma cikin su su suna da kabiloli tsakanin mongol da tatar amma mu a garin muna ganin su da abu ɗaya ne wa'annan sun sun bayyana sun sun ma musulmi ɓarna sun sun kashe-kashe don ainihin su in suka zo kawai kisa ne kawai ba wani kace kisa ne kawai ba su rage kowa da ba su rage kowa kuma ainihin da ja- jagoransu Gen- Genghis Khan sunan shi Temujin Genghis Khan yana nufin babban sarki da da harshen su amma sunansa Temujin ne shi Temujin ya yi barna sosai ba kaɗan ba sannan kuma ya bar gado ɗansa ma ya ci gaba aka sami jikansu kuma ya zo ya fi- ya- ya fi ma kakan barna Holako Holako shi ma ya yi barna ba kaɗan ba don shi lokacin Holako ne ainihin suka bazu ƙasan musulmi sosai har su ne har suka dangana da da sham palestine shiga misira ne aka taka musu mulki daga nan al'amarin mogol sai ya tsaya to su duk duk masu fasara sun ce yana nuna ne zuwa ga zuwan mogol ya fi yanki ake yanki masu mogol don muka ce a turaka yanzu turkawa wasu mutane ne daban amma da duka ga wasu alfabe za ka ce a turaka a turaka a turaka a turaka ko turkawa kenan to amma sun ta tayo a wani lokaci da ana ganin kabilu irin wa'annan duk tafiyan su ɗaya ne amma yanzu ka ga turkawa za ka ga su- sun bambanta da da mogol sai dai da wanga suka ga iya bambanci tsakanin mogol da tata sai dai su ya su su gane bambanci tsakanin su amma mu in muka gansu duk zamu gansu suna da idanu a kwarmi ɗaliban su haka irin mutane mutanen mu sun je hajji sukan ga wasu wani sai su ce musu duk chinese suke ce musu har yan malaysia ma da yan indonesia duk mutanen mu chinese kawai suke ce musu amma ba amma sun bambanta chinese din ma da yawa magol magolawa ne akwai magol da to shi kenan dai wata kabila ce da ta taso ta suka yi sai shi wannan timojin din ya dauka wai yana da kamar shi an yi shi ne ya mallaki duniya ya dauka dama musamman kamar ya zo ne da nufin mallakan duniya kawai kuma ba ma guje ne da san addini suna addini suna da addininsu na gargajiya lokacin da ke yakin sa addinin kirista ya yaɗu sosai tsakanin mogol da tatar duk da yawan su kiristoci ne. to amma shi da ya zo shi ba- shi maguzancin shi kawai ke muhimmin abincinsu naman doki doki kawai suke ci daga ainihin mutum ba in ka in ka ya ka ga ya ɗauki gingirme mai naman doki kawai yana ta kama da ta kubbansu kamar adda kuma gashi da nauyi amma su ba wanka ba wanki kuma ma ainihin idan mutum ya yi wanki idan ruwa ya buge shi to s- ainihin sai dai ya busar da abin da wuta don ba a busa ba a rana in ka je kai shanya a rana to lallai ka- hukuncin kisa ne domin aka ji cida sama tana tana cida da aka yi hadari wai a- wai sama an an firgita sama kenan sai a ce wai ya firgita sama sai a lalaba a samu wanda ya shanya a- a fille mishi shi ya firgita sama kashi mutum na cida to shi kenan ta wannan magol da yake nan eh, labarin magol yana da tsawo in mutum ya karanta daga baya abin mamaki da al'amarin magol da satar shi ne duk sai suka zama musulmi da suka ci musulmi da yaƙi sai ya zama su ba su maguzawa ne sai suka zama kuma musulmi kun san ma ƙarya din zuwa zuwa shi a iran ko wani sarkin magol ne ai wanda ya saki matar sarki uku a kalma ɗaya aka ce sai sai ta aure wani ya nemi wata mazhaba da ba ba sai ta aure ta aure wani ba a kama kama da ya samu mazhaban sai ce yau yanzu ga fiƙi hukumar sosai sai ya sa a koya- a- a gina makarantu a koya a koya musu a ja'afariya yanzu ya ga wannan ci ne to kun ga ainihin lokacin da yake su da suka ci ƙasa da yaƙi ba su da civilization sai su suka zama musulmi ko yanzu wannan wannan wannan eh, ukraine din da ake rigima bangaren na ga suka suka za ka ga ana nuna hotuna a zaɓar za ka ga masallatai duk tatar ne a wurin kuma duk musulmi ne duk tatar ɗin musulmi ne to amma sun yi mus- sun mu musulmi ɓarna a tare sun mu musulmi ɓarna ba kaɗan ba amma da yake ba su da civ- civilization sai suka zama musulmi shikenan sai jikokinsu shikenan sun zama musulmi ne an gama to amma zu- zu- zuwan kamar nake ce muku da tatar da atrak da mogol duk abu guda ne duk da kabiloli ne daban-daban amma sun fi shahara da mogol ko da ke tatar bangare ne na mogol su a wurinsu za su iya bambanta tsakanin mogol da tatar amma mu a wurin mu muka ga su duk mo- mogol muke ce su Mo- mo- mongolawa to wala Allah shi ne amirar mu yake ba da labari amma duk dai masu shari haka suka ce mutum ya duba na duk sharhohi duk sun kawo labarin ah, magol shi ma kamar yadda nace sai ban zanji ban karanta mana ba nace ko karatun shi zamu yi tarihi ne mai tsawo sai dai mu ce kawai wanda ke da bukata ya je ya karanta amma dai wannan amirul mu'minin ya ba da labarin waɗansu rundunar za su zo za su yi ma musulmi ɓarna za ta kai ma yawan wanda za su kashe shi ya fiye wato a cikin mutane ina za su kashe kamar kashi saba'in misali ni nake ba da wani kamar kashi saba'in bisa ɗari za su kashe kamar kashi kuma eh, ishirin za a yi musu rauni a kai kashi ishirin kai za a kame su ko za a kashe za a kama da da- sannan kuma wanda za a yi mar- za- za- za- za su tsira zama ɗan kaɗan kamar kashi goma sai zama mafi yawa an kashe to kuma dai haka dai suka yi. sai zama wanda ma ainihin sab- saboda yawan gawawaki a kwakwance sai dai a- ka bi ta gawa an kana da rai to wan- wannan ya bada labarin wani abu ne da zai auku amma kuma lallai wannan zamanin ya cewa lallai a yakin ta tara ya auku ne ya auku ne kuma lallai suna tafiya da suna sa eh, kamar yadda ya ce fuskokinsu kamar tur suna wani irin shiga wanda sukan sa da yake da yake akan yi fafafan su har kano ne da suke shiga din suna sa ƙaho na saniya kuma su sa wani kamar kwalkwali zai ya ya yi yana kiraya ga wannan abin da suke sa a fuskar sai ci fuskokinsu kamar garkuwoyi ko kawo wani Allah shi wannan kiraya ga wannan kwalkwalin da suke sa su rufe fuskar su wata irin hula da suke sa su rufe fuskar su don kake da fata to kum- to shikenan bayan da amirul muni ya faɗi wannan magana sai wani daga cikin sabansa ya miƙe faƙala da ko ba da asabi sai wani daga cikin sabansa ya ce masa laƙar ta ya amiral mu'minin ilmal gai wato tun da ya ba da labarin abin da zai zo sai wannan mutum ya ce ka ya amiral mu'minin an baka ilmin gai fa da hika alaihi salam sai amirul mu'minin alaihi salam sai ya dariya a dariya zama ya cewa ba kya- ya kyarkyata ba ne wato ya- ya yi murmushi ne misali ba kya- ya kyarkyata dariya ba ne wa ƙala lil rajuli wa kana kalbiya ya ce ma wannan mutumin alhaji ni ba kalbe ne kalb sunan kabila ne sunan kabila ne kalb sai ya ce- sai ya ce ma wannan ba kalbe din ya aha kal laisa huwa bi ilmin ghaib ya ce ya dan uwa ba kalbe ba ba ilimin gaibi kenan wa inna ma huwa ta'allumun min dhi ilm to wannan- wannan- wannan ilmantarwa ne daga ma'abocin ilmi to fakam da yawa wannan mutane har yanzu in muna magana suka ce ana ana cewa gaibi ana faɗin gaibi to ta'allumu min dhi ilm sanarwa ilmantarwa daga ma'abocin ilmi wa inna ma il eh, wato ka- ma'anar ilmantarwa daga ilmin ma'abucin ilmi waye ma'abucin ilmi ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ilmantar da shi mai ilmi ne ya ilmantar da ni ma'ana ba gaibu kenan ba mai wanda aka ilmantar da shi shine ya ilmantar da ni shi ma manzo Allah an ilmantar da shi il in- shi- shi Allah ta'ala shine alimun la yu'allam duk wani mai ilimi mu'allam ne mu'allam ne wanda aka ilmantar wane ne alimin la yu'allam Allah ta'ala saboda haka al'ilm sifa ce ta Allah zatiya shi sifan Allah ce zatiya ba ba- ba za ka raba Allah da iliminsa ba ba ya raba alma Allah da iliminsa abu ɗaya ne iliminsa ba ya bijiro masa ba ne amma sauran halitta ilimi yana bijiro musu ana haihuwan mutum ne bai da ilimi wallahu khalaqakum min ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa wallahu akhrajakum min min buhutu min ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fito da ku daga cikin yawayen ku ba ku san komai ba wajen lakum sama wal absar wal abida ya sa muku ji da gani da fahimta ko za ku gode kaga lokacin da mutum ya fito bai san komai ba sannan sai aka ilimi yana bijiro ma mutum ne ko da ma- ko ya ko da ya zama babban ayatullah kaga ilimin ya bijiro ne da can bai ya ba- yana yaro bai da ilimi ya girma ya ta karatu har ya san ilimi ne to kuma ilimin yana rabuwa da shi in ya- in mutum ya tsufa kuma sai ya manta ومن هم من يرد الى اضر الامور لكي لا يعلم بعد علم شيئا sai ya zama hatta littafin da ya rubuta shi ya manta ya rubuta to kaga ilimi ya bi juro masa ne shi ba bangaren sa bane da shi da ilimin sa abubuwa biyu ne daban da mutum da ilimin sa abubuwa ne daban ilimin ya bi juro ma mutum ne yana kuma iya rabuwa da shi al misali idan ya mantuwa ya zo masa saboda tsuba kaga ilimin ya ya rabu da shi don ya ya zo masa ne to shi Allah ta'ala shi ilimi ba ya bijiro masa ba ne. shi ba sai abu ya auku ne yake sanin shi shi ya san abin tun kafin ya kasance don shi ne ya kasamtar da shi kafin ya kasamtar da shi kuma ya san shi sauraka shi ne san- shi ne- shi ne masani hakikata to sauran wanda duka ga yana da ilimi hatta ko da annabi ne shi to an ilmantar da shi ne to shi amirul mu'minina annabi ne ya ilmantar da shi shi kuma annabi wa ya ilmantar da shi Allah ya ilmantar da shi Sabo- saboda haka idan amirul mu'minina abinda annabi ya gaya masa shi kuma annabi annabi ya gaya masa abinda Allah ya gaya masa to sai mutane suka je su "Mm, ka san gaibu ya ce a ba gaibu kenan ba in wa inna ma huwa ta'allumun min the ilm ilmantarwa ne daga ma'abocin ilmi wa inna ma ilmul gaibi ilmu sa'ati wa ma addada Allah subhanahu wa ta- wa- wa ta'ala bi qawlihi inna allaha indahu ilmu sa'a al-aya cikin Luqman aya 34 ya ce ilmin gaibi shine ilmin sa'a sanin sa'a da abubuwan da allah ya ƙididdiga a ayan eh, da ke cikin suratul lukman da ke cewa inna la inda hu ilmul gaiba in- inna la inda hu ilmin sa'a wa yana zurul gaif wa ya'lam ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut to waɗannan su ne abinda Allah ta'ala ya ce wannan shi shi shi ya bar ma kansa sanin wayan inna la inda hu ilmu sa'a yaushe ne sa'in kiyama ba wanda ya sani wannan Allah Allah ta'ala ya bar masa kansa sanin wayan zai zo da ita amma tabbas za ta zo lokacin da ya ga daman zuwa da ita amma shi ya san lokacin za ta zo amma bai sanar da wani ba. to kuma shi ke saukar da girgiji kuma ya san abin da ke cikin cikunan kwaye sanin abin da ke cikin cik- cikunan kwaye ba shi ne sanin da- da mutane yanzu suke kashfi ɗinsa ba in sun yan- yan- yan- in sun sa a- sun yi su gane su gane cewa namiji ne ko mace to ba shi ne wannan ba shi abin yanzu Allah ya wuce nan sanin namiji ko mace ya- yanzu ana iya yayewa in aka yi tsakanin sai a duba sai a ce eh, za ta haifi namiji to amma ba shine ba ba shine ilm- ilmin gaibin da ilmin gaibi ya wuce kamar yadda zamu ji daga nan ya ce faya alamu subhanahu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin cikunan uwaye min zakarin a wasa namiji ne ko mace ta yi kace ma a yanzu ana tsakanin a gane namiji ne ko mace to sai mu ce maka kuma ga wannan kuma wa qabihin aw jamil kyakkyawa ne ko mummuna mummuna ne ko kyakkyawa jaririn to shi ma wannan ko sun yi tsakanin ba za su iya gane to in ma sun gano wasu sahihin aw bakhil mai kyauta ne ko marowaci ta to ba kuma ya san wannan shekwa shekin ausa in dan aljan dan wuta ne ko dan aljanna wa man yakunu fi nar hadabawa kuma zai zama kiraran wuta ko dan wuta ma akwai dan wutan da yafi dan wuta ma sauran yan wuta ma domin sauran yan wuta ma sai an gasa shi suke koma to wane ne zai zama kiraran jahannam aw fil janani lil nabiyina murafiqa wa zai kuma zama abokin gwamin annabawa ya zai kasance da zama a gidan aljanna wane ne wannan yanzu jariri an haifo shi kafin in an haifo shi ko kaga jariri yanzu wa zai zo ya ce a a a malam ne aka haifa akwai mai iya cewa kan ko sarki ne ko to bakin jahili ne ba wanda ya sani me zai zai kasance uku amma Allah ya san wannan ya san ko menene misalin za ku ci to kuma dan aljanna ne ko dan wuta Allah ya san to kaga wannan gaibu ne wanda ba wanda ya san shi sai gaibu ke yace fa hada ilmul gaibi alladhi la ya'lamu ahadun illa Allah wannan shine ilmin gaibin da ba wanda ya san shi sai Allah wa ma suwa zalika fa ilmin allamahu Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi fa allamani abinda ba, ba koma bayan wannan ko ilmi ne Allah ya, ya, ya ilmantar da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi ni kuma ya ilmantar da da, da Allah ya ilmantar da annabinsa ilmomi ya ga mashi sa'a bai ga mashi sa'a ya bar kansa ya gaya masa ya sanar duk lokacin da aka yi biji ko ya faɗi komai game da kowa da kowa wani Allah ya bar kansa sai dai abin da Allah ya sanar ya so ya sanar da annabi na abin idan daga cikin gaibinsa Allah ya so ya sanar kamar alimul gaibin la ya zuru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasul kaga an yi istisnai bayyana gaibin shiga kowa sai wanda ya zaba a cikin manzanninsa in ya so ya in ya so ya sanar da shi wani abu sai ya sanar da shi saboda haka tunda Allah ne masanin gaibu in ya sanar da wani to shi wannan da aka sanar da shi shi ma ya zama masanin gaibu a ya zama wanda aka sanar da shi gaibu ba masanin gaibu masanin gaibu shine Allah to su abinda mutane suka rubutu da shi shine idan an ba da labarin gaibu sai su ce an san gaibu to idan an ba da labarin gaibin da Allah ne ya sanar ba wane ne masanin gaibu Allah to ya sanar da annabi ya sanar da abinci abin da ya so sanar da shi ba dukkan gaibo abin da ya so sanar da shi to annabi kuma ya sanar da amirul mu'mini ya sanar da su shi abin da ya so sanar da shi halas to daga cikin jibla shine amirul mu'mini yake ba da labarin zo wannan zuwa to kaga wannan wannan kidadin yana da fa'idodin bayan ya ba da labarin abin da zai faru na marhama wata musiba babbar za ta auka ma al'umma musulmi sai kuma ya ba da sai gashi kuma wani sai ce ka san gaibu sai ce amma gaibu ke ilimi ne Allah ya sanar da shi yadda sanar da annabi sa annabi sa kuma sai wada ali bi an ya iya hu sadri yayin addu'a shi annabi ya addu'a gare ni cewa kirji na ya kiyaye wannan wata iya udhunun wa'iya uzunin wa'iya an ce a manzala ya roƙara ya ce ya rabu ka sa ya zama kunnin alil sai ya zama shi in an gaya masa abu shi ke baya manta ya rike wata tsamma alaihi jawanihi kuma ya roƙa mini kenan ainihin sassana wanda ya bin kirji ne duk yana shi ma yana jawani shi ma kashin kirji ana kira shi haka jawani kasusuwan kirji wato ainihin ya tara shi wato ma'ana zuciya ta ta rike shi da ya iya husa diri wata tsamma alaihi jawani kuma ainihin kirji na kuma har wala shi ma ya tara shi kenan ya rike shi ya zama ba zan manta ba ma'ana zuciyata ya ce tsamma ifti'alun ne min damma damma shine ya tara ai tandamma alaihi jawani jawani kuma a aba'un ta tara'in min mayalisar asusuwan kirji kenan su awazozi ma'ana kirji ya ma'anansa indimaduha alaihi istimaduha ala kalbin ya iha ainihin zuciya ke tare saboda ainihin zuciya tana kirji ne shi saboda aka in aka ce kirji in aka ce kirji wani lokaci ana nufin zuciya saboda saboda ainihin a zuciya tana cikin kirji a ce kirjinsa ya kiyaye ma'anar abin da ke cikin kirji zuciyarsa da kiyaye ma'ana ya fahimta allah ya rikashe shi wato allah ta'ala ya ma ya sanar da amirul mu'mini na wannan ainihin ilmomi sannan ya roƙi allah kuma ya sanar da shi ya riƙe masa shi wannan ilmi sai ya zama ya riƙe ne sai ya zama kawai yana faɗan shi lokacin da ya so a bayan mun magana shigen irin wannan muka ɗan shari mai ɗan tsawo amma 'yan shekarun baya ne dangane da sanin gaibu na imma da cewa ainihin ilmantar da su ne an ilmantar da su ne saboda ka ilmantarwan ba irin ilimi ne irin na irin na yadda mu muke daukan ilimi mu ji da kunni mu kiyaye a kwakwalwarmu daga wani ya tsaya wani a manta ba irin wannan ba shi sai zama na nasu ilimin ilimin amirin nuni ba irin wannan ba ba ilimi ne da ainihin wanda akan ji da kulali a ji da kurmi ko da ke akwai wanda ake ji da kurmi duk akwai ruwaya da aka samu daga annabi da ke cewa duk lokacin da aya ta sauka sai ya tambayi manzo Allah dangane da aya ya masa bayani cikinta da wajenta kuma yana yana suna da wani zama na musamman da yake koyar da shi ilimi wanda daga shi sai shi ba wani wanda yake zama tare da shi ya ce hatta idan ya je gidan manza Allah don ya koyar da shi ilimi to ɗaya daga cikin matan manza Allah ba ta zama a in yana in yana na aldarsu shi kuma manza Allah ya je gidan Ali don ya koya masa darasi ya ce hatta Fatima ta Zahra salamu alaiha ba ta zama a saboda ka shi yana da wani yana da kulle yawmin yana da lokacin da ake koyar da shi wani ilimi na musamman kaga wannan ilimi ne wanda zai gaya masa ya ji da ya ji da kunni ya kuma kiyaye to kuma akwai wani wani nau'in ilimin shi kuma da ya wuce na tun da shi manzo Allah ana kwa mashi ilimin shi ba ta hanyoyi daban-daban akan gaya masa ya ji akan kuma saka mashi a kirjinsa sai ya zama cikin kyautawa ya kilo ya san abin da Allah ya so sai kuma an ce irin wannan ya kira ya kira ali wannan a gaban ba'adin sabbai su wani da wani duk suna wurin sai suka ji ya ce matsoyin matsoyin har ya zama sun ba su jin abin da yake cewa ya sa harshensa harshensa sai suka suka kamar suna wani mana sai daga baya sai daga sai suka ce me ya gaya maka ne ya ce ya ilmantar da ni babi dubu dubu dubu a wani ba dubu dubu na ilimi kowane babi akwai babi dubu ko dubu dubu a wani ruwaya dubu dubu ne kaga ya sanar da ni babi dubu na ilimi kowane babi akwai babi dubu ko ya sanar da ni ilimi babi dubu dubu karkashin kowanne akwai babi dubu dubu kaga a sanar da kai babi dubu na ilimi babin ilimi fa ba ilimin ba babi dubu kuma a cikin kiftawan ido cikin gajeren lokaci to kaga wannan wani ilmi- ilmi ne wanda yake wan- wan- wan- wan- wanda yake ainihin an- an- ana sa- sa- kimsa da sa- kimsashen ilmi kaga kuma su kuma imma suna sanin ilmin ne ta ta- ta wannan hanya na cewa ainihin kawai duk lokacin da imami zai tafi zai kira zai zai ba kamar yadda manzo- kamar da manzo Allah ya ya kira alba kafin ya ya tafi ya bashi wannan ilimin to shi kuma duk wani imami yana sa- miƙawa ga ga magajinsa sai ya zama shi duk imami kowane abu ne ka zo ka tambaye shi in Allah ya so ya sani kawai sai gano kansa kuma ka ɗin saboda haka shi ne ya kasance ainihin komai aka tambaye shi yana ansa shi ne mai cewa saloni kabla an tabbulu shi ba wanda zai faɗi wannan in ban da makareci kuma da an tambaye shi kowane tambaya kai mishi sai an samu har umar ɗan haddab ya ce haba ali abu ya abar hasan me yasa in an tambaye ka tambaya sai ka ba da amsa nan take ko tunani ba ka yi sai ya ce masa daga hannunka umaru umaru daga hannunsa ya tsinka nawa ya ce biyar ya ce me yasa ba ka yi tunani ba ya ce ai da ba na san biyar ya ce haka na san goma ne ba sai ya tunani to ban san ko zan ɗan karanto mana kaɗan dangane da abin da masu shehar suka faɗi dangane da turkawa ba amma ba na son ɓata lokaci shi ma akan wannan kamar yadda ban ɓata lokaci akan al'amarin cyber zan na ce mutane su karanta na san ba za su damu da su karanta ba suna son in ta karanta musu ni ko ba za karanta ba saboda haka shi ma wannan bayar za in zauna ina ta ba da labarin mugulawa maganin magwal yana da tsawon gaske ya mafi na sahibar zanci don su magwal sun kafa daula a karba wanda suka mallaki kusan rabin duniya ya mafi rabi don turai ne da Afir- afirka ta Af- afirka afirka ne ba su shiga ba tun da taka musu mulkin da misira ta yi ƙarƙashin mamalik to sai zama ba su iya wuce ba amma sun yi sa- sun yi mafarki za su mulki duk duniya nan to labarin na da tsawo kuma labarin abin da suka yi ma musulmi yana da tsawo to am- saboda haka tana iya shi amirin ya ba da labarin wannan zuwan magol din nan. amma a ɗan takaice nan yana cewa shi mai shirin yana cewa sayyid rahimahullah ya kawo bayani dangane da wan- wannan wannan zance na na amirin mu'mini ya ce yana nuna ne ya zuwa ga sifa- sifata atrak ya ce su kuma al- al'umma ne da ake ce musu tata mazauninsu na ƙuryan ƙarshe na ƙasa- na ƙasan gabas a tuddan tahaj a iyakokin sin ya ce tsakaninsu da ƙasashen ƙasashen musulmi wanda suke bayan ruwa zai kai tafiyan wata shida wanda a zamaninsu yanzu muna zamanin mu yanzu ya bambanta yanzu za ka hau jirgi ka tafi sin ɗin ya ce adadinsu saboda yawansu ya wuce adadin da za a kiri kuma sun fi kowa dauriya a kan yaƙi kuma ba su san guje ma yaƙi ƙalai wannan al'amarin tattara da ya kaɗe ne ko kuma tattara ya kira su a nan wanda kamar a yaƙan da suka yi ma birnin beijing sin su mutanen birnin beijing ɗin sun katangan da yake wa garin babban birnin duk an zo su- suna kan katangar suna shullo kibau amma su magol suka dinga zuwa su- su ba su san mugu- ba su san mutuwa ba ba su damu da mutuwa ba. suka dinga zuwa ana harba su har ma su ta kai masu zai so sa tsarin su su nemi tsawakan katanga a tun kudu a watsa musu mai zazzafa a- a- a- a- a tafasa mai zazzafa kake a watsa musu su- su haɗo a ingizo mm, eh, tsakani ɗin su sake zuwa to sannan da suka ga abin Pardon, da suka ga abin ya tsanani aka ce sai da su- suka je suka dinga yin ɗiban buhunan yashi suna ci zaune suna tafiya da shi suna suna suka dinga gudu suna zama ana harbi suna mutuwa suna rika buhun yashi sai da suka yi gada wanda ya hau yawan gawawaki da ruwan yashi sai da ya kai tsoron kan katanga ya zama suka bi ta kai su ba yanzu zai so yana mutane ne wanda suke kawai ba su damu ba dai kawai har ma sai a ce ina wanda suka shirya mutuwa kawai sai ka ga su- sun yi kwaye da wuza amma wannan ya kamata ya zama challenge ga mai imani da Allah da ranar yau wannan kusa ba su san ba su san Allah ba ko ran lafiya ba amma za a ce ga masu son su mutu su ba su fatan su ga aljanna ko su sami lada wajen Allah ba amma dai suna da da da ne ke sai ne ke ba da rawa sai su ainihin su kawai su adadin su amma suna da yawa suna da mugun yawa ya ce kuma ainihin wa kano min asbarin nasu alal qital sun fi kowa da wurin yaki ko da ya ce la ya arzuna firar ba su san gujewa wajen fagen fama ba. kuma suna aikata duk abin da suke bukatarsa na makamai da hannunsu kuma sun fi su ya ce wa min asbar halƙin lahi alar juɗuwa ƙarfi wa shaƙa kuma sun suna su- suna da cikin wanda suka fi dauriya na halittar allah akan yunwa da kishi da wahala suna jure ma wajen yawa da kishi da wahala sun ya aka nuna da mai tata warke labuwar kanazir suna cin mushe da karnuka da aladu da rengir wa kana biya bugun min ashhadu biya kuma tufafin su za da su tufa mai kakwan da ta kaushi kakkausar tufa wadanda babban wani ne baka rigarsa ka sa habawa in ya duka kartar kamala ba za ka iya sa ba dole ka cire amma shi abin da ke sa wa minhum man yalbisu juludul kilab wa- wadda bil maitata daga cikin su akwai masu sa fa- tufa na fatun karnuka da matattun dabbobi mushi wahum ashbahu shay'un bil wuhushi was sifa sun fi kowa sun fi kowa kama da namun daji da zakoki mongol lalle wannan wannan ya sifata mongol sosai kamar waɗansu namun daji ko waɗansu wakana jangis khan da izu wa gwamnar izu jangis khan shi ne shugabansu ba ɗan shugabansu kamar da ce a zun jangis khan harshen sai na nufin babban sarki ne. khan yana nufin sarki jangis kuma babba jangis khan babban sarki shi sarkin su na farko sunan shi temujin daga baya ne da ya zama ya zama khan da ya kafa daura sai suna ce mishi jangis khan babban sarki ba to duk lokacin bayan duk lokacin da sarki ya mutu suna da sarakuna kowane gari sun ka kama suna sun kama sin gaba ɗaya sun kama sin sun kama ƙasashe daban-daban ko ina sai su aje sarki to sai- idan sarki babban sarki ya mutu sai su haɗu sai su nada ɗaya daga cikin sarakunan ya zama shine jangis khan babban sarki ke cikin sai zama duk inda babban sarki ya zama babba sai koma zama headquarters nan ne zai koma zama sabon headquarters wato suna da sarakuna a kowane gari in babban sarki ya rasu sai a je a yi taro sai a naɗa ɗaya daga cikin su ya zama babban sarki to shi kuma headquarters zai zai kuma a zama sabon headquarters daura to suna da yake suna da daura a kusan kusan kusan rabin duniya duk sun mallaka duk duk- duk- duk asiya da da gabas ta tsakiya duk sun mallaka to kuma suna da sarakuna duk a waɗannan wurare to sai zama su- Genghis Khan ba sunan kamar Fir'auna ne ba sunan mutum bane sunan sarauta ne wato ma'anar shi babban sarki ya ce kuma ainihin jikokinsu ba su wuce ba suna wannan a wannan sifar an ce shi Genghis Khan ɗin da yake ya yi aure aure duk inda ya ci da yaƙi sai ya ci a ɗebo kyawawan 'yan mata sai ya aure su ba ruwan shi ko 'yan gida ɗaya ne ma yana auren yara ƙanwa duk sai a aure su kawai saboda haka ba a san iyakan matan da ya aura ba kila ko ya aure dubu nawa ba sani ko kuma duk sun tayo yanzu an ce mutum ɗaya cikin ɗari biyu na duniya 'ya'yan Genghis Khan cikin mutum ɗari biyu mutum ɗaya ɗan Genghis Khan ɗan Temujin saboda lalle ya ko ina ya je kawai to kuma aka ce sanadiyar mutuwarsa ma ɗaya da ya kashe wani sarki ne a wani 'yan sarki 'yan sarki ita ce sai ta zane mutuwarsa ko da ke ba son wannan tare suna cewa ba gaskiya ba cewa ainihin ya faɗo a doki kuma sun batar da kabarinsa don duk wanda ya je jana'izar sai da suka yanka shi don kada ya ba da labarin a yanzu ba sai sun ce sai da suka yi mi- mi- milamelai talatin suna karkafa abin nan masu don ya kare wurin to zuwa da kawata rana za a iya gani maguzawa ma miyagun maguzawa kamar da ya ce wannan ainihin wahum ashbahu shay'in bil wuhushi wasu ba sun fi kowa kama da dabbun na- namun daji amma kabin da ke ga muku mogol bayan kuma ya gama dabbancin nasa sai ya dawo ya- tun da bai da su da shi karshe sai ya zama musulmi kuma sai ya zama mutum yanzu yanzu da yawan su musulmi ne amma da yawan china da duk su ne ko da ke duk dan yana nan har yanzu china suna da yawan musulmi amma ba ba a jin duriyar su to shikenan dai kuma an ce shi shi shugaban nasu jarumi ne mai iya shirya yakoki mai kuma hankali kuma yana samun nasara a yakoki to saboda haka sai ya zama ya ya so mulki ya kuma sa rai ya ya ci duk ƙasashe sai da ya haɗa duk ƙasashen sin a cikinsa har ya kai iyakan turkistan a shekara ta 600 da 26 hijiri ke ya yaƙi sarakuna daban-daban har bayan ruwa shine har ya yaki khurasan ya yaki iraq da azerbaijan da armenia da sham ba da biya hada cikin mulkinsa duk kuma ya mallaki waɗannan ƙasashe Y- y- yakan kashe maza da mata na duk wanda rundunansa suka wuce wurin- suka wuce su ko da sun wuce sun ga manoma ne suna noma kawai yanka su an ce farkon su ganin china su manoma suka tsaya suna kallon shiga ba su ba ganin irin wannan ci wayannan kuma su baki ne manoma suka tsaya suna kallo ba su san cewa su ba ruwansu kawai da suka juya kansu kawai sai yanka kowa kisa ake maza da mata da yara duk in in rundunar suka wuce kawai kashe kowa za su sun kashe adadin da ba za a iya iyakance su ba allah kawai su hada su kuma su kwashe duk dukiyar da suka suka samu a- a birane da ƙauyuka kuma su ƙona garin su rufe shi kar a bar tobali akan tobali sun ma bagada da kan lokacin holako kar a bar tobali akan tobali lalle kuma a bar tobali akan a baje komi kawai birnin beijing ma da suka cinna mashi wuta sai dai watanni yana cin wuta shi ma su bar komi ba sun baje shi birnin beijing din wani wani bir- wani beijing da aka sake gina bayan su wancan tatar sun murkushe sun sun baje wacce kowa su kai kace kuma sukan kwashe mata su bautar da yara ƙanana kuma sun aikata dukkanin ƙabihi da munkari abinda mutu ba su da haram ba su da halas daga cikin abinda eh, shi jangis khan in ya kan janarorin shi in sun yi wani bajinta ya kan ce to yanzu kana iya aikata jarima tara in mutu ba sani irin wannan ba sai a wasu wai jarima za kana iya yin laifi guda tara ba tare da hukuma ta waka inda zai je wani barna sai a ce ɗaya ya je sake wani ɓarna sai a ce biyu sai ya yi tara du- ya- ya fafe ne sai yin ana goma ne da a mishi hukunci. amma dai wa- da- da- idan- idan idan ka burge jangis kan yanzu sai ce kana iya aikata jarima tara amma ba ba- ba yakan ba mutum damar na goma ba a na goma za a yi maka hukunci. to ba jariman nan duk abin da ka ga dama ka je kai ba ne ba za a ce a shi ce da lissafta in ya so ka je ka ko da yake rubda gari a wurinsu ma ba laifi ba ne in ka ci gari da yaki suna rubda gari ne suka shi kwaro musamman yayan sarki ba su barin wani jinin sarauta ya rayu kai mutumin birni ma ba su barin shi sai dai na ƙauye su zaɓi wanda zai aiki kuma ma- wanda ya aiki ma in mayan harbi ne lalle za a kashe shi kada zuwa harbi ya harbe su sai dai in ya iya kira ko ya iya noma ko ya iya gini to shi ne za a ce a ce akwai akwai magina a cikin ku ko su an tattara su an zo wasu mana akwai magina a cikin ku sai magina su akwai makera su ku wasu akwai wanda suka iya saka sai wani tambayi mai za a yi da sauran ce duk kashe su a yi sai je sami wani malami ce kai ma ka iya kafin da je ka sai ce mai sa ya ce kaci kaci kai kai kai wannan kafinta ne alhali malami ne hakim sai ya ce mishi me yasa ka fitar da wani ce ainihin saboda shi wannan hakim ne kana bukatar masu hikim shi ba ruwan shi da philosopher ko mai hikim in kai professor ne yanka ga zai sai dai in ka iya kira ko sa amma dai in ba wannan kira ba ko za ka don ya ɗibi daidai gwargwadon sai ya ce shi kenan ba ya sawa sai a kashe su doka duka bihi don da su ba ba ba mulki ba ba ba ba babu halas ba haram a wurinsu ba su ba su bar zalunci akan musulmi ba da mu'ahidi wanda a musulmi suka yi ma'alƙawar ba su ba wani zalun nau'in zalunci ba su musu wanda abin da yake yana nan a rubuce a littattafan tarihi kuma yana nan a a- a- a- a harsunan mutane har ya zuwa zamanin mu ba alamun da ake rubuta wannan littafin ke kuma yanzu ya ce yanzu zamanin sa ya wuce kusan shekara 700 shekara 700 sun wuce bayan zamanin sa to mu yanzu muka gwama in sun da ya ce ɗai shekara 600 da 26 bayan hijira yanzu muna hijira shekara nawa dubu da ɗari hudu da da wani abu da talatin da biyar to kun ga idan aka ɗebe ɗari shida da sha shida muna batun ɗari takwas kenan har da yan kai ko shekara ɗari takwas kenan wai na nufin shi wanda ya rubuta taminan kamar shekara ɗari da suka wuce ya rubuta ke yake cewa yau shekara wajen ɗari bakwai da zamu wucewa zamanin su mu kuma yanzu kamar ɗari takwas ɗari takwas ne ko eh kamar ɗari takwas ya ce ainihin kuma bayyaninsu a zamanin shi marubucin sharhin eh, wannan najir balaga eh, ibn abdul hadid a lokacinsu saboda haka shi ya fa- ya rubuta abubuwan da ya faru da su wanda shi ya gani da idanunsa mutum yana son ya shi ma a wannan sai ce in kana so ka karanta ibn abul hadid ya ce fasulun fi zikiri jangis khan wa fitnatit tatar to fasalin fa shafuffukan warka ɗaya biyu uku uku biyar shida wannan kuma ga rubutu dutsen dutsen yan yiriri wannan mutum zai iya ganin wannan rubutun dutsen dutsen yan yiriri aka yi shi haka. to kaga ainihin ana batun shafi goma sha biyu a- ana tarihi kai kasa za ka karanta saboda haka mai sha'awa harara shi ma zai ga tun da shi shi marubucin yana faɗin abin da ya sani ne ya gani da idanunsa don zamanin sa ne aka yi wannan bikin zamanin shi marubucin sharhin nahajar balaga ne ibn abul hadid so zai faɗi wa'insu abubuwan da shi ya gani ba wai aka ba shi labari to insha Allah wannan wannan ba za mu ci gaba da ba za mu ci gaba da karanta tarihin Tatar ba ya ishe ka kasancewa sun mallaki ƙasar musulmi sun kuma yi ɓarna ba kaɗan ba ainihin daga eh, lokacin da suka lok- ba- bayan shi Genghis Khan abin ya ci gaba a- a zamanin ɗansa da jikansa a zamanin halaku abin ya kawo kashi suna faɗin dal- dalilin da ya ma- ma- rushewar d- daular mogol abubuwa ne da dama daga ciki akwai cewa daular ta cika girma ba a sami daular da ta girma ta mogol ba a duniya a tarihi to sai ya zama gudanar da ita na da wahalar gaske to sai aka yi wani sarki dangidan yanzu lokacin suka suka dawo suka suka suka ɗaya da cikin suka zama sarki sai su- sai aka samu wani sarki mutumin china sai aka ba shi sarki mu Genghis Khan to shi kuma china su china suna da wata ɗabi'a shi china ba china ba abin da ya dame shi duk abin da ya shafi kowa kansa kawai ƙasar su kawai har yanzu haka su to sai ya zama shi baya kallon kanshi a matsayin sarkin duk daula ɗin yana kallon kansa a matsayin sarkin china ne kawai to sai zama sarawan zanen sarakunan sai suka zama kowane ya zama kamar independent to sai kuma da daular ta su gurbace to kamar da ce kuma lalle kuma mutanen misra su suka taka musu birki a wa- a wani yaki da suka yi sun su- su- sai zama kawai abubuwan su ya rushe lokacin warawa bai taɓa samun hazima ba sai wani a tarihin su ba su taɓa samun a- a- a- a- a murƙushe su a yaki ba duk da suka je kawai su suke murƙushe ko kuma dai ni ban gani sun kare kare ya ba ma Genghis Khan wasu na cewa wai haziki ne amma daga wani irin hazaka da a- a ce ka- kai kisa kawai kake yi kana jin tsoron mai ilimi ba saboda shi a- wata an taɓa ya ɗauki ya ce me wanda aka ce rubutu ne wurin shi ba ya so rubutu shi bai iya rubutu da karatu amma a wani fim da su musulmi suka yi sun sun sun nuna shi a kyakkyawan kawo har suka nuna wai ya sa- ya gina makaranta ya sa koya musu a kirkiro musu rubutu da karatu irin nasu amma shi bai koya ba amma ya sa wa koya ko haka ne wallah alam ko ya ce sun ce kuma sun yi ne akan fim da sauran yana da nufin yana da jirgin da suka zo na biyu su musulmi suka yi suka ce sun yi ne kuma bes akan su su yadda su mutanen su suke fahimta to kuma wanda mun actors din kusan duk cikin su da yawa duk musulmi kuma amma su yan magwar ne a san kamar da cikin rewa su sun musu yan asalin magwar ne su kai amma kan turawa suka fi da shi ba su yi da kyau nasu suna nuna wani irin mugu wani irin mugu ne ne lalle ba na kawai suka sani an ce daga cikin abin da ake iya yada tsakanin mutane fitinan magwar da kai ma ainihin shi magwar ne ba a tambaye shi in ka tambaye shi ka mutu kawai wata wata sun nuna wasu yanzu suka shiga ƙasan iran suka je wani gida suka ce ma wata mata ina ɗanki ta ce ban san inda yake ba wasu na neman ɗan ne suka shi sai ta ce ku ne zuwa ne tana kai sai ya ce ai ba a tambayar mu ba sai so ka mata wuka a makoko tsohuwa ce amma da yanzu ta tambaye mu ba ba zai ce ai ba a tambayar mu ba kuma aka ce daga cikin fitinonin tsarin rayuwa wanda kai ma wai magoro zai ga musulmi yana son ya kashe shi sai ya riga ba ya damin kashe shi sai ya ce safis karkanin jikin magoro na zuwa sai na samu abin kashe sai ya ce to sai ya sa kai saboda tsoron magoro kake sai ya je ya duba ya duba ya sa- ya sami kashe sai ya samu wani dutse sai ya kwansa ma mashi haka sai ya ta kai mato ana ana jiran magol to amma duk lalacewar magol sai da suka samu malaman da suke musu aiki wannan wannan a wani tarihin da zuwan magol kasan kira aka nuna cewa ainihin akwai malaman da suke musu aiki an zo suka ba malam giya ya ce ai shi a layara da ce sai su yi ta dariya su ci su ana za su shi masu ba wani layara to shi amma malami ne mai ba da duk wanda ya ja da magol sai ya yanke mishi hukuncin kisa aka rataye wani shehin malami a masallaci mutane suka zo su bai suka ga ga shi- ma- liman a rataye aka ba da aka ce liman din ya yi hawa kaya wannan saboda aka nema hukuma ta kashe shi to sai wani almajirin sai ya ce a lalle bai hauka ba. yaushe ne shehi ya hauka an taɓa jin ya hauka yana bayani magana a kai sai shi malam din ya yi da shi ya ce la tulqu bi aydikum ila tahluk shehi ya yi hauka ne sa aka kashe shi ya aka ta sai ce lalle bai hauka ba. sai ce sai ce la eh mu shi malamin ya ce la haula wala quwwata illa billah kafa shi ya kafir sai magoro su ga su kulle mishi to ya kafir shi kuma magoro ma guji ne Am- wannan ga kullu wanda wanda la- lalacewa duk inda ya kai lalacewa to sai ka sami wani wanda ya bi domin har lalacewar magor sai da ya sami malam yana mashi fatawa yana ba shi fatawa da kisan da yake cewa daidai ne to magor an ce ainihin an an yi wani shi- shi malami shi kuma nasiru din al-abozi ba ba wannan shi ba ai ba ko nasiru din al-abozi wanda shi kuma masanin taurari ne to zai zama su magoro suna su suna sai sama ta ke iko saboda haka suna sha'awar duk wanda ya san sha'anin taurari to wannan ya sa ma suka ji sha'awa sai ya zama zamanin sa sai suna sauraron shi shi- eh, shi- eh, shi- sheik nasiruddin al-fauzi sai ya zama a lokacin su sai ainihin su ma- eh, shi'a sun sami sassauci sosai to cikin bayanin da yake sai ya zama da yawan su ma sai suka fahimci addini har suka ga musulunci to daga wa daidai wa ne magol dai daga baya kamar da ke cewa al'amarin sai ya dai tarihin sai ya zo ya wuce kuma dai ya yi barnan da ya ya wuce amma yanzu in ka in ka ga ba ba magol da ka ce masa ga abin da kakanninsa suka yi ba zai ji daɗi ba. tunda yanzu ma akwai akwai ma- manyan malamai Yin- kila ma mutum kamar yadda aka ce waɗansu aka yi dna a gano shi jikan da su gano da wani jirgin da kan da za ka ka gano kai jikan jengis kan wani profesa da amerika da aka yi mashi test sai aka gano shi jikan jengis kan ɗaya kamar ce ɗaya cikin ɗari biyu na mutanen duniya jikokin jengis kan amma ba da tsammanin akwai wasu tsada inda mulkin shi ba lallai bai zo nan ba wannan ne bai fitinan ba ta zo mana nan amma ban sai da aka yi wannan ba american ya zama jikan jengis kama ta yi daga europe ya tafi tun da yake ko kuma daga asali ne daga asia tun da mulkin su bai ci europe ba bai ci afirka ba ma lallai ba su shigo afirka ba sam hatta ko irin north eh, North africa ko east africa duk ba su shiga ba tun da misir ta taka musu mulki da sun ci misir kila da sun ga sun ci South Af- a- a- afirka ta ga- ta arewa da sun shigo kila ta yamma to allah da ya kiyaye to amma su maɓarnata ne shi ke dai labarin ɓallonsu na san yanzu lokaci na kure mana akwai sharhin wani ɓangare na wannan hudu ba ɗin da kila zan so zan fi sanya wannan wanda maimakon maimakon labarin eh, magolawa malagar magolawa insha Allah mutum ya ya kokari ya je karanta amma bangaren da nake son karanta shine bangaren da yake bayanin ilmul gaib inda shi wannan mutumin bakar da ya ce masa ainihin ya ce ulimta ya amiral mu'mini na lagai lagar udita ya amiral mu'mini ilma lagai ya ce an baka ilmin lagai sai amiral mu'mini ce a ba wannan ba shine ilmin gaibi amma sai ya- ya- ya ya faɗi ni'imar da Allah ya masa a babin shukura Ya ba- ya- a babin shukura ba wa amma bai nemar da rabbi ka fahadi a babin shukura ba a babin alfahari ba don haka ne ma da ya ci sai sai amir mu sai ya dariya ya ce a ba ilimin gaibi kenan wani ilmi ne Allah Allah wanda aka ilmantar ma abucin ilmi ya ilmantar da ni a cikin kafi daga imam sadiq alaihi salam ya cewa idan an amallahu bi abdihi bi ni'matin fa zaharat alaihi sumiya habibullah muhaddisan bi ni'matin idan Allah ta'ala yi ma bawansa ni'ima sai ta bayyana gare shi sai a ce mishi habibullah mai- mai mai- mai bayyana ni'imar da Allah ya masa mai da ya masa wai za a amar rahu ala abdi bi ni'matin falam tazhar alayhi sumiya baghidul lahi mukazziban bi ni'matin idan Allah ya yi ma mutum ni'ima ba ta bayyana ba wato bayana bai bayyana ta ya koyi ta to za a ce mishi wanda Allah wanda Allah ya fushi da shi mai ni- mai karyata neman Allah sai amirul mai ce ma wannan mutumin bakalabe in ya ce ya dan uwa bakalabe wato ma'ana abinda na gaya maka ba ba ilmin gaibi ba ne sai ya ce wa inna ma huwa ta'allumu zai ilmi yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. wa inna ma ilmul gaibi gashi nan ilmus sa'ati abin da ake cewa ilmul gaib abubuwa ne guda biyar wanda Allah ta'ala ke banta da sanin su wanda ke cikin suratul kuma wanda yace inna inna la inda hu ilmu sa'a ya ya ikidin da yaso inna la inda inda hu ilmu sa'a wa yanzurul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ardi ay bi ardi bi ay ardin tamut wayannan abubuwa Allah yake banta da sanin su inna la alimun khabir yana nufin allah subhanahu wataala shi ya san lokacin da kiyaman sa kuma bai nuna ga bai gaya ba kowa a cikin halittarsa kuma shi ya san saukar da girgije da inda zai sauka da zamaninsa wato girgije da muke gani yana saukar da ruwa in, in har mutum ya ga saukan girgije da yadda yake saukar da ruwa ya ɗauka haɗari ne lallai baya da hankali domin da accident yake yin ruwa lalle da ba da ba rayuwa ba za ta yi ba ba ganin wani lokaci sai ga an yi ruwa a wani- a gari guda sai a yi a wata unguwa sai wata ran kuma a yi wannan unguwan a yanzu ba a yanda aka yi da ba a yi ba a kama ana raba ruwan ne dai- dai- daidai wa daida da a ce wannan ruwan na sama din nan da gwamnatin tarayya take rabawa da wani state din sai a ce da fari ya cinye su an manta da su ko wani local government gaba ɗaya ko a manta da su ko wani gari amma sai ka ga ruwan sama yana zuwa ko ina anya ko ruwan sama ɗin yana da hankali ne ko ko ainihin accident ne ba tsammanin shi ruwan sama ne ke cewa "Oh, ba ba ba zo nan ko bari in je ko da ganin ruwan sama in dai in har ka dubi ruwan sama ka ce iska ce kawai take kaɗawa bisa haɗari yake sauka amma yake rarrabawa to sunan ka ba wakaci don ya nuna kai baka da hankali domin ko da ganin ruwan sama aikin hankali ko da ganin ruwan sama aiki ne na hankali saboda allah ta'ala ne yake raba ruwa ya san inda zai kai ya san inda bai kai ba ya san inda aka yi ruwa a lokaci kaza lokaci kaza sai ka sai a rarraba shi Allah ke saukar da ruwa kuma alamar mutane sun san Allah ke saukar da ruwa da zarar an rasu ruwa sai kaga ba suke roƙo a kowa da kowa ko mai addinin mutum ba ko ko ko ko ya ce bai yarda da Allah ba in ya ji bari yanzu ka je na roƙo shi ya san akwai mai yin ruwa ne to sannan kuma ya sa abin da ke cikin cikunan uwaye abin da ya sani namiji ne ko mace mai kyakkyawa ne ko mummuna ma- ma- mai kyauta ne ko marowaci shaƙi ne ko sa'idi Z- wane ne zai zama kiraren jahannama wane ne zai zama eh, tare da annabawa a gidajen aljannan nema to duk Allah ya san wannan kuma rai bata san abin da za ta aikata gobe ba mata da nafsin ma za ta kasu gada na alkhairi ko sharri me za ka yi gobe me za ka aikata gobe wa ya sani sai dai- sai dai sai dai abin da ya gani kuma dai da ainihin mutum ya san gobe kaza zai yi kaga sai ya tunanta to ba zai kaza ba amma bai sani da ainihin ya san abin da zai faru da shi da sai ya san irin tasarrufin da zai yi to kuma a wace ƙasa rai za ta mutu da, da mutum ya san an- an gaya masa ai a gari kaza za ka mutu kamar da za a ce mutum a ce a maka za ka mutu kada abin za sha ji sai ce ba sha ji na, na wani ko ya ɗauka ba za sha ji bin sai ya ta cewa allah kai shi madina ya mutu a can kullum ya ta cewa Allah kai shi Madina wani mutum na faɗa mutane a nan garin za su san shekaran yawan magana a masallaci sai kullum ba shi da wani addu'a sai Allah kai shi Madina ya mutu to shikenan ranan ba sai ya sami zuwa hajji ba da tsufa kuwa ai ya ki zuwa Madina ya ki zuwa ya ci sa aka ce ya ce zama hajji ba Eh, sai da shi kullum addu'a shi ne Allah kai shi Madina ya mutu to shi ne ce aka yi dawo maka bai je Madina ba saboda to amma shi ne shi wanda ya ce a ba za a madina ba sai ya kankan ai bai ne ba ya ji tsoro saboda duk kowa ya san shi baya da wani addu'a sai Allah kai shi madina ya mutu to ka gani wato da addu'a ba lalle ne ya mutu abu da Allah da Allah ya bai rubuta mishi mutu a madina ba zai mutu a madina ba to da a ce an gaya maka ga garin da zaka mutu ka san ba zaka je garin ba ko yawa na wani ana cewa a ruwa zai mutu wannan wai a yan duba ne suka mai suka ce wannan labari ne wai a ruwa zai mutu sai duk inda ya ga ruwa ko mun an adansa sai ya kauce to sai wai yana alwala ya sha ruwa sai ya mutu wani kuma aka ce a doki zai mutu sai baya hawa doki sai ya mutu a dokin ko kasunan dai irin wannan wannan doka to da ainihin da ainihin za a ce ga inda mutum zai mutu kaga zai kokarin ba shi nan ba ko to shi kenan ba wanda ya san inda mutuwa za ta kaga ashe ashe akwai inda mutum zai mutu kamar yadda amirul mu'minin ke cewa ba wani mutum wannan kuma ba ilmin rai bane an sanar da shi da da aka ba shi labari da ya faɗi wata labarin wata mata lokaci na kurewa dole in tashi yanzu ma kiran sallah za a cikin kiran sallah amma yanzu wata mata da ta zo masallaci ina jin mun karanta a nan ba sai a gurguje zan muku na faɗa ko za ku tuna wata mata ta zo ta gallaza masa magana gallaza ma amir nuna magana sai ce ita ce mai kama kaza kaza kaza kaza sai bude sunan wa'in sufofi nata sandarariya busasshiya mai al'aura biyu namiji namiji da mace bata taba ganin jini ba sai ta rufe ido ta ji kunya sai ta fita to sai wani da cikin sabon amirul ne sai ya bi ta sai da su ta za ta wuce daidai kusa da gidansa sai ce baiwar Allah mun ji daɗin abin da kika yi ma wannan sarki mu ma ba muna son shi bane mun ji daɗin yadda kika toza shi shigo ga gida na nan ki sha ruwa sai ta shiga sai ce ma baya ku yanginsa ku buɗe man ita ku ga ko haka ne sai ta ce akar ku buɗe ne yadda ya faɗa haka ne al'auran namiji da namiji na mace nake da shi kuma ban taɓa ganin jini ba sai ya dawo ya gaya ma amiru ne sai ce ai manzo Allah ya gaya mini duk wanda zai ja da ni har ya zuwa ranar kiyama duk wanda zai ja da da amirul mu'minin har ya zuwa ranar kiyama kuma kuma shine mai cewa duk wani wanda zai kira an samu shi mutum ɗari su an samu shi ko ya zuwa shari'a ko ya zuwa bata ya ce na san shi na san sunansa na san a in- eh, in- a ina zai bayyana na san a ina na san mutuwa zai yi ko ko kashe shi za a yi duk wani wanda zai kira ya zuwa shari'a ko bata mutum ɗari su ansa har ya zuwa ranar kiyama amiru mun ya so to kaga wannan wannan wannan tambaya wannan ilmin gaibi kenan ilimi ne Allah ya ya sanar da annabi shi kuma annabi ya sanar da shi to sai ce wannan a wani gari za a mutu Allah ta'ala ya san huduwa ma na ƙarshe da mutum zai yi, tako na ƙarshe daga wannan takon zai taka na gaba ko ba zai ba Allah ya san har numfashi ma ake kidaya ba ya san numfashinsa na ƙarshe ba zai ƙara wani wa'annan al- al'amura bakwai biyar su ne al'amuran gaibi wanda Allah kaɗai ya san shi amma in ban da wannan wasu abubuwa ne da Allah da Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wa alihi, shi kuma ya sanar da ni kuma ya man al- ya ya roƙi Allah ya sa in kiyaye kirkiji na kiyaye da kara ya ki- ya zauna a nan. to kaga wannan wannan ba da labarin zuwan wayannan wanda suka kira su atrak atrak suka kira su mun yanzu muna ce musu magoro zuwan ba- bayanan mogol din nan da zamanin da za su zo da irin abin da za su yi yana daga cikin abubuwan da ba su shiga cikin wa'ancan ba wannan wani abu ne da aka san zai zo allah ya san zai zo kuma ya gaya ma annabinsa annabinsa kuma ya sanar da eh, amirul mu'minin to wannan na ga lokaci ya kure mana lalle amma inda inda lokaci zan dan ƙara magana kan batun al'amarin gaibu ɗin na na san mun taɓa yi a da amma yana da kyau mu dan sake yi. mun taɓa yi da dan tsawo akan al'amarin sanin gaibin a imma da yadda su mutane suke suke kutse a ciki su yi ta maganganu dangane da shi To, don a ƙara fahimta lalle ba- ba- ba mu rayawan cewa a imma sun san gaibi amma muna cewa Allah ta'ala ya kinsa masa wani iri na musamman wanda yake sauran mutane ba su da irin wannan ilimi kuma ba su bukatar su je makaranta don su yi karatu su ana sanar da su ilimi saboda ka suna iya ba- ana suna iya baka labarin duk abin da suka so su baka labarin shi kowane imami ya san duk abin da duk shi- ko- shine ya fi kowanne mai ilimi ilimin kowane fanni a zamaninsa sannan insha Allah za mu dan karanta wannan wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahir yau a lissafin mu 20 da 28 ne yau to akwai bukatan a duba wata gobe insha Allah yana da kyau lalle a duba domin saboda gudun yadda dama abin da ya sa mutane wasu suka ɗan ji tsoron eh, in an ga watan ramadan su ki faɗa in an ga watan shawar su ki faɗa saboda sun sami rudu ne akan ya za a yi ya zama akwai arfa arfa ranar tara ga wata a makka mu kuma nan ya zama sallah wannan ne ya s- ya ruɗa su abinda ba abinda ba su sani ba shine ba ruwanmu da ya- ya ya ake a makka in mun ga wata a nan na zirhijja sai mu lissafta kwana goma to sai mu yanka in ya so ya zama takwas ga wata ko tara ga wata a maka ba ruwan amma in ka je hajji ka je maka kai yadda ake a can maka ba na garin ku za ka yi ba in ka je na mak- maka ya ka yi na maka ne amma in kana nan na nan za ka yi ba wanda ya ce in ka na maka ake ɗaukawa a ɗora a kan wasu dun zai na yawan mu ga wata su ba su ga wata ba. mu tashi da azumi su tashi azumi ko kuma yi sallah ba su yi sallah ba saboda haka zai yiwu ma ya zama zulhijja ya kama a nan bai kama a maka saboda haka ba ruwanka da kama maka zulhijjan maka in an ga wata a nan gobe to jibi ɗaya ga wata an fahimta ai daga nan ran da goma ya kama ko da ana arfa ne ko ana tarwiya a maka rannan za mu yi yanka sunan shi ranar layya a wurin an fahimta ai illa iyaka mun- da- yanzu duk akwai talabishin da su rediyo da telefon ne aka san wannan dawa ya sani da ba sai mahajjaci ya dawo bayan wata tara ake sanin ya- yaushe ya arfa ba to duk yanzu ne ya zo da wannan sai mutane suka zama su- cikin rudu ba wani dalilin wannan rudu in an ga wata za ku yi lissafi an gama a garinku in goma ga watan zilhijji ya zo rai wannan yau- yaushe kenan ranar sallah ke ranar babban sallah sai ku yankan sawa'un koya yake a maka amma duk wanda ya tashi daga nan ya je haji to yayi yadda ake yi a can an fahimta ai kar ya ce a Najeriya yau takwas ga wata ne saboda haka shi ma ranar takwas ne in ranar sun ce in sun ranar sun ce bakwai ne bakwai ne a can shi ke mace ya ƙare saboda haka yana da kyau a duba wata domin domin ya tabbata a bisa ganin wata ne ba mu da roƙo wancan karan na sanar farko ramadan ina cewa a duba watan nan amma insha Allah za a gani wannan gobe ma an duba insha Allah za a gani amma dai a duba amma dai a duba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi